نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا بقي قوتم صفر hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 21 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin in kalamin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau za mu tashi babi na 128 malam yace babu jawazil istilqa'i baban da yake bayanin halaccin wato yin reran alal qafa mutum ya kwanci akan kiyareran kenan wa wadda ihdar rijlaini da kuma dora ɗayan kafafuwa guda biyu alal ukhra akan ɗaya kai kwance rairan sannan ka dago kawawan ka guda ka dora ma guda shage ce mal istilqa kuma irin wannan kwancin ya halitta muna ganewa ko idza lam yakhaf idan mutum bai ji tsoron haka za a yi haka zafi da idan mutum bai ji tsoron in ki shafa al'aura budewa al'aurar shi ba muna ganewa idan tun bulage kasa burgujejen wando kasa ta irin wannan kwancin ba mamaki ka tona makanka asiri ko ba haka ba to su laraba wancan lokacin kaga zane suke daurawa ko kuma zane in kare da wannan kwanciyar mi za a yi kaga laura ka sai ta bayyana sai a ga gabanka to in dai mutum bai ji tsoron haka nan ba misali kana sanye da wando kaga in kana sanye da wando wando wanda yake madaidaci in ka irin wannan kwancin babu abin da za a gani na jikinka sabanin in ka sa burgujejen wando ko kuma kamance ka san yin zulun buwa babu wando cikinta wa jawazil qu'udi kuma babu zai magana halaccin zama mutarabbi'an ta matila wa muhtabiyan da kuma muhtabiyan irin zama da za ka yi ka daga kawahuwanka ka yi zanne ka dago kawahuwanka haka muna ganewa kamar irin wannan zaman in ka yi zanne ka rago kawonka sai ka rike su da hannuwanka kuma shaike ce mafitabiyan da ya halitta ya halitta ka yi zamanta matila kuma ya halitta ka yi irin wannan zaman matukar da shi irin wannan zaman ba zai bayyana maka al'aurarka ba to ya halitta Allah ya samu dace hadisi na 819 mala ya ce ana abdullahi ibn yazida an karbo hadisi daga abdullahi dan yazida radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mustalqiyan fil masjid yayi kwance rairan a cikin masallaci abin da yake nuna halaccin kwanciya reren muna ganewa ko kai kwanci haka ka kalli sama wazi an ihdari jilaihi ya aza ɗaya daga cikin kawafin shi guda biyu alal ukhra akan ɗaya muttafaqun alayhi to ya halitta irin wannan kwanciya din da irin wannan dora kawafuwan guda na kan guda hadisi na 820 mala yace wa an jabir bin samurata radiyallahu anhu an karba hadisi daga jabir dan samura Allah ya kara mashi yarda qala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sallal fajra idan yayi sallan asuba tarabba sai yayi zaman tamatila fi majlisihi a cikin wurin zaman shi hatta tablu ash-shamsu har sai rana ta hudu hasna'a tana mai kyawu farakan abinda yake nuna cewa sunna ne idan mutum ya salla su ba irin wannan zama din kuma irin wannan zaman ya halitta wannan kuma ya nuna sunna ce idan kai salla su ba in kana da iko ka zanna inda kai salla har sai alfijir ya keto kafin na har sai rana ta bullo domin ka samu kai sallah raka'a ne ka zanna kai ta zikirin Allah ko kai karatun alkur'ani mai girma ko kai abin da ya saukaka an lokacin da rana za ta hudowa tana mai kyau tana mai haske mai kyan kallo haka annabi alaihi salatu wassalam yake don kai haka kai koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace mala yace hadithun sahih wannan hadisi ne mai kyau hadisi ne ingantacce rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi wa ghayruhu da wani shi bi asani da sahiha da hanyoyi na ainihin karban hadisi waɗanda suke ingantattu hadisi na 821 mala yace wa an ibn umara radiyallahu anhuma an karba daga abdullahi da umar Allah ya kara musu yarda kala ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il ka'aba a farfajiyan ka'aba a hilin ka'aba muhtabiyan bi yadayhi yana mai irin wannan zaman da muka ce yana rike da kafafun shi guda biyu yana abin nan ya yi wannan zaman da hannun shi guda biyu ya rike kafafa haka za haka wa wada'a ko wasafa kuma ya siffanta yadai hannayen shi wa wasafa bi yadaihi al-ihtiba'a ya siffanta ihtiba'i irin wannan zama din da hannuwan shi shi Abdullahi dan Umar wa huwa al-qurfusa'a shi ake ce ma al-qurfusa'a irin wannan zama din da zaka yi ka daga kafafuwan ka ka rike haka rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi abin da yake nuna mana wato halaccin irin wannan kwancin ko irin wannan zama din kai zanne ka rike ainihi kafafuwan ka guda biyu babu komai a ciki hadisi na 822 malam yace wa an qailata an karbo shi ne daga qaila binti makhzum binti makhrama liyan makrama radiyallahu anha Allah kara mata yarda kala tace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa qa'idu al-qurfusa alai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wannan zamanin al-qurfusa shine wancan zaman dai فما فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتن نغا منزل الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة ينامي wato kaskantar da kanshi a cikin wannan zaman da ya yi ma'ana zama ne irin na bayan Allah waɗanda ba su doki duniya komi ba ƙura'ittu ta ce sai na tsorata min alfarak saboda tsananin tsoro aka firgitar da ni na ce watakila ko wani abu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu ya faru a duniyan ko wani abu ya faru a cikin gari manzo Allah ya zo irin wannan zama ni dai abin ya bada tsoro rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud ya rawaito shi da kuma tirmidhi hadisi ne ingantacce yana nuna halaccin irin wannan zaman in mutum ya yi shi ba laifi bane wa ani sharid ibn suwaid radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga sharidi dan suwai Allah ya kara mashi yarda qala yace marrabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ni wa ana jalisun hakaza alhali ina zamna kamar haka wa qad wadatu alhali na aza yadil yusra hannuna na hagu khalfa zahri bayan bayana wattakatu kuma na dogara ala aliyati yadi akan tafin hannuna faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a taqudu qidatal maghdubi alaihim shin kana zama irin zaman waɗanda aka yi hushi a kansu su ne suwa yahudu muna gane ko ma'ana irin wannan zama da kai zama ne na yahuda waɗanda Allah ya hushi da su domin yawancin malaman tafsiri sun fassara ghairil maghdubi alaihim da yahudawa domin su ne dai za ka gani cikin alkur'ani wa ghadiba Allahu alaihi ma lam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihi duk inda kaga ghadiba Allahu to galibin shi Allah subhanahu wataala da yahudi yake wanda Allah yake kamar irin zama irin na yahudi zama irin na yahudi bai dace da kai ba bai kamata ka kwaikwayi waɗanda ba musulmi ba a cikin irin zaman su ba to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake akan akan zama irin na yahudu akan zaman wanda ba musulmi bai kamata ka kwaikwayo irin zaman shi ba to haka ma bai kamata ka kwaikwayo irin sa kayan shi ba irin askin shi ba irin cin abincin shi ba irin rayuwar shi ba duk abin da kake bukata to manzala ya koya maka shi ba ka bukatar wani shirman mai shiriri ta ce makiyan Allah makiyan addinin Allah makiyan manzala sai ya koya maka komi an koya ma ka dawo ka bincike addinin ka a gwada maka yadda addini ya koyar ka yi ka samu lada can kuma ka yi ba ci gaban rayuwa ka kuma Allah na fushi da kai Allah ya kiyaye rawahu abu dauda bi isnadin sahih abu dauda ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce sai babi na 129 babun fi adabil majlisi wal jalis babin da yake bayani a cikin ladubban wurin zama ladubba da za a yi wurin inda za ku zamna wato da inda za ka taya ka zanna ko ka saba zama kullum ko ko yanzu ne ka zanna to akwai ladabi da addinin musulunci ya koya maka wal jalisi da kuma ladubban abokin zama shi ma wanda za ka zannawa ɗin shi wurin zaman yana da sannan kuma wanda za ku zanna tare shi ma kuwa na dubban da aka ce ku kiyaye da kai da shi hadisi na 824 malam ya ce an ibn umara radiyallahu anhuma an karbo shi ne daga abdullahi dan umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su kwale ya ce kwale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqimanna ahadukum rajulan kaddayanku ya tayar da wani mutum min majalisi daga wurin zaman shi kuma ya jilisu fihi sa'annan shi ya zamna cikin inda ya tara da mu wannan shi mana kanka zo ka iske tabul da kuke zama ko tabarma ta cika ka dibo wani ka cika ta shi daga nan ko saboda yana kananka ko yana kanan abokin kananka ko yana yaranka ko abin da ya kama da wannan ko almajirinka ce tashi daga nan kakkata da shi walakin sai dai tawassa'u sai dai ka ce mai kudan buda a buda wa tafassahu a ƙara budawa ka abin nan ka samu wuri ka zamana amma kakkata da mutum kai ka zanna wurin kamar yadda manya suke makana na ku? ya ku tashi daga wa kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance idza qama lahu rajulun min majlisihi in mutun ya tashi saboda shi ya tashi daga wurin ya ganshi ya zo sai ya ce bari ya tashi saboda shi lam yajlis bi ba ya zannawa shi cikin wannan wurin saboda yana ganin mi tamkar shi ne ce tashi da kuma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda tsanani da riko da sunna ko ka tashi dan girmamawa gare shi ka ba shi wuri ba ya zanna domin abin ya yi kama da kamar shi ya ce tashi in zanna ko ba haka ba yawwa sai dai abdullahi da umar ya ce a ga yadda aka ce a buɗa dan matsa haka ni sai in zanna ba matsala wani hadisi yana nuna mana ba ya da kyawu kenan ka tada mutum daga wurin zama kai ka zanna hadisi kuma yana nuna irin yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke riko da karantarwar manzo Allah game da abu da kuma ainihi me da kansu ba komi ba malami ne ba saboda shi za a tashi a bashi wuri amma amma ba zai zannawa ba sai dai zanna tare da almajiran nashi tare da sauran mutane kamar kowa to haka ake so muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi na 825 mala ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karbo shi ne daga abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qama ahadukum min majlis idan dayan ku ya tashi daga wurin zama saboda wata bukata ko ya je gida ya dawo ko ya je wata bukata shi ya dawo ko wani ya kira shi su gana sun mai raja ilahi sa'an nan ya dawo wurin zaman nashi da ya tashi to fahuwa a haƙu bihi shi ya fi cancanta da wannan wurin mana ko da wani ya zanna mutum da ya dawo sai tashi ya bashi wurin shi ko dai kayan kasan wurin shi ne ya tashi yana zuwa sai ka bashi wurin shi ko kuma tun da wurin shi ne ya halitta yanzu me yasa saboda ba wai da ba wurin shi bane wurin shi ne ya tashi kenan in ya dawo ya halitta ce tashi ba nuri na rawahu muslim wancan kuma hadisi yana maganan kawai ka zo ka iske mutane ne da ba nan kake ba dama sun riga ka yau saboda kare na wani kace kai tashi daga nan bani wannan shi aka hana amma in dai wurin ka ne to kai kai dacewa da shi wa an jabir bin samura radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan samura Allah ya kara masa yarda hadisi na 826 Kala ya ce, Kunna mun kasance idan a tainan nabiya, sallallahu Alaihi wasallam, jalasa a haduna ɗayanmu yana zannawa ne haifu yantahi, inda ya kai ƙarshe kawai sai zan. Mana muka iske annabi sallallahu Alaihi wasallam inda kamar wuri ya cika haka daidai nan sai ka yi zanna kawai, ba sai ka yi taratso mutane ba. ko kuma ba sai ka diba ka kawai za ka tada wa inda dai muka zo kawai ba sai mai tafu tafu da sai mu yi zanna wurin mu kawai wannan shine cikin ladabi na wurin zama rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau hadisi na 827 mala yace wani abi abdullah an karbo shi ne daga abu abdullah salman al-farisi salman al-farisi radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tilla da aminci Allah su kare tabbata gare shi yace la yaghtasil ko la yaghtasil rajulun yawm al-jum'a babu wani mutum da zai yi wanka ranar juma'a wa yatahharu kuma yayi tsarki mastaqa'a abinda ya samu iko min tsorin na tsarkin da yayi wa yadahinu sa'annan kuma ya shafa min dunihi daga man shi ya shafa mana ya shafa jikin shi mai au ya matsu min tsibi baitihi ko kuma ya fesa turaren da ke cikin gidan shi thumma yakhruju sa'annan ya fito fala yufarriqu bayna ithnaini ba zai raba tsakanin mutane biyu a ce ku dan buda mai thumma yusalli ma kutiba lahu sa'annan ya sallaci abinda aka rubuta mashi thumma yunsitu sa'annan yayi shiru idza takallama al-imam idan liman ya bude baki ya fara magana to in yayi haka nan gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra an gafarta mai abin da ke tsakanin shi da wata juma'a kuma rawawul bukhari imamul bukhari ya rawaito shi wannan hadisi yana nuna mana kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen ranar juma'a kenan ranar juma'a rana ce da ake so ko kuma ya zama wajibi gare ka yanzu ka kai wanka kai wanka na juma'a sannan kuma ka sa mafi kyawun tufafi da ke gare ka muna ganewa ko ko dai ka sa sabi ko kuma ka sa kaya mafi kyawu cikin kayanka sannan ka yi alwala irin alwalar da aka koya maka sannan ka shafa jikinka da mai kakkaje tukun-tukun yawwa duk wani abu da yake bukatan ado da kwalliya ka yi shi kana da gemu kakka baya birca-birca ka shace abinka da kyau sa'annan duk wata duk wani wuri da da zai gwada wani wani kura ko wani abin nan ka shafa mai mai in lokacin sanyi ne ka shafa jikinka da mai sa'annan ka fesa turare turare irin wanda Allah ya baka dama ka sa an kuma ba kada sai ka je ka kama sahun an bada na sadaka a hisa maka ba idan ka to ka tai masallaci in ka je masallaci kuma to ka kai suke mutane masallaci ya cika dam ka je ka zangi bude mutane kana shiga masallaci ya cika ko da ka zo tam sai waje da neman nawa kai zaman kawai amma wasu ba su iyawa da ya shigo sai zo ya tsaye tsakiyar mutane ta jibiri waye rena bari to ga wani cewa rena kudan buɗa mai bai kamata an hana ka je ka yi zaman ka can waje ana ta da sallah ko za ka kasa muri za ka shiga cikin masallaci saboda haka irin wannan ɗabi'a ba ta da kyawu ka zo ka yi ta ƙetare mutane fakar alaita wa zai ta ka dade baka zo ba kuma ka zo ka cuta ma mutane haka manzo Allah ya ce ma wani sahabi ko mutane na zama ka zo ka raba su suna zaman su suna jin dadi ka zo ka mace su ko ba tare sallah za a yi a gani wannan gyara sawun da ake a ce mutane a buɗa wani ya shiga ina da biyu matsa ba ku za a yi kuma ko wajen minti talatin a tare sallah ana cewa sai ka rasa irin zaman da za ka ka yi zama ihtibai ka daga kawawon ka kare ya ka gaji ba daɗi ka saki ka koma ka yi zaman sallar ka ji ba daɗi saboda an mace ka amma ka yawa sai ko wannan buɗe hanzar na kake kana jin daɗin ka ko bai kamata ba a daidaita sauran mutane ba a cusa mutane sai ilmi manya wanda ya zo ma ba sai an cusa su mutane na baya yana ganin na gaba da yana ganin sahun gaba mutum biyu ya yi gaba kaga su ma sai su yi gaba na bayan su ma haka na waje suna gani sai ta shigowa liman da yake cewa daidai ta sau yake nan amma a nan yanzu mutane mun ki dauka kamar ce ma mutane yake a abinda suke shine sunna abinda ake gaya masa ba sunna ba kuma ana so in ka zo masallaci kai shiru don ba hira ta kawo ka ba ba mugun dumi ka zo kai ba kai shiru waya kayan sun samu ne ka kashe ta amma ka zo masallacin yawa saboda Allah wurin da za ka yi nafila ba kai ba kai karatun alkur'ani kai salata duk ba kai ba ka hiddo waya kana ji ko ka hiddo waya kai ta message ya ta rubutawa ko kana yi kana magana abubuwan da aka ce kai ba za ka yi ba wannan ranar gara ba sa bace in ta wuce shi kenan ka ga daga hitowar rana zuwa sallar juma'a wata gara ba sa ce wanda mutane suke asara cikin ta in billara yake samu daga wannan lokacin an ce wanda ya zo ba lokacin farko shi ya fara zuwa tamkai ya yi sadakar rakumi ne wanda ya zo lokaci na biyu kamar ya yi sadakan sa wanda ya zo lokaci na uku kamar ya yi sadakar rabu wanda ya zo lokaci na uku kamar ya yi ne kaza wanda ya nabiya kama ya saraka kwai to kai ko ko na ga kwan ba za ka samu domin da ka zo sai kai abin da kuma ba a ci kai ba masallacin juma'a fa har yanzu mutane sun ka abin nan duk wanda ya nafila raka bi sai zaman shi in dai ba lokacin hana sallah ya ba irin karfe 12 da wani abu shi ma da ya kai 12 da rabi da wani abu an wuce lokacin sha biyu da goma zuwa sha biyu da rabi lokacin ya wuce na fulfuli ya ke tai sun mai salli ma ku tiba lahu mazalaki sa'annan mutum ya sallaci abinda aka rubuta mai ya sallata abinda aka kaddara mashi ba raga da yake ba bi ba bi ake ba ba sallama bi ko uku ake ba sallah za ka yi ta ya sai liman ya zo amma duk wanda ya nafila sai raka zai zama shi zamanin sahabbai za ka ga wani na sujada wani na tsaye wani na duke wani na zanne haka ake har sai ne mai yazo ana ta salloli cikin masallaci to amma ba a yi to shi ruwa ke yi kuma a mai da hankali a yi ta a yi ta roƙon Allah a yi ta nema abin da aka zo saboda shi saboda haka da zarar liman kuma ya sallama ya ware hudu ba to kowa ya shiru to duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa manzon Allah ya ce duk wanda yake sai an gafarta mai sunuban shi daga wannan juma'a zuwa wata juma'a kenan ba kai ba ba za a gafarta maka ba ba za ka samu wannan gafarar ba Allah ya samu dace hadisi na 828 mala ya ce wa ramiru sha'ib na nabi an jaddi radiyallahu anhu an kai shi ne daga amr dan sha'ib daga baban shi daga kakan shi Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal lalle ma yake tsira da abinci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yahillu li rajulin bi halitta ga wani mutum ba an yi farriqa ya bambanta ko ya rabi bayanin sunaini tsakanin mutane guda biyu illa bi izni masu da izninsu mana sai ka lallabe su ba ka daddaba su ba ka daddaba su ta baya ka ce ku buda yawo sai ka zo kama ga Allah ku dan buda mai in suka ce a kai hakuri kai ba saboda matsa masu za kai ba wurin maci bane muna gane ko in ma masallaci ne in ma ba masallaci bane sai da izini ka iske mutane guda biyu ka ce ku buda bane in shiga tsakiyar sai in sun amince in sun amince akwai dama sai su buda maka in ba za su matsu ba kai ma ba za ka matsu ba in kuma ba su amince ba saboda za ka matsu su ma su matsu za ka kuntata musu ba sai ka yi hakuri kai ma kar ka ji haushi me yasa suka hana ka ba su hana ka ne saboda kita ba saboda babu daɗi in ka zo ka zanna mace su zaɗi rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wa fi riwayatin li abi dawud a cikin wata riwaya ta abu dawud لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما متم ba zai zannawa tsakanin mutane guda biyu ba sai da izinin su fara ba za ka buɗa su ba kuma kai ka zanna tsakiyar su sai in sun yarda in ba su yarda ba ka yawo mana kai ba za ka buɗa su da ciya ba sai ka zanna hakkin su ne mukakka tawai masa hakki hadisi na 1829 wani uzaifata bin al-yamani radiyallahu anhu an galbo daga zaifa ɗan al-yamani Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle maki sallallahu alaihi wa sallama la'ana ya la'anci man jalasa wanda ya zo ya zanne wasa halqa a tsakiyar jama'a an yi kuri kuri ne aka yi ba irin wannan zaman bane haka aka irin kuri irin na mai karatun zaure shi sai ya zo ya zanne tsakiya kuma zalla yana ance shi rawahu abu dawud bi isnadin hasan abu dawud ya rawaito shi da isnadi mai kyau wa rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito an abi mijlis daga abi mijlis anna rajulan lalle wani mutum qa'ada wasat al-halqa ya zanna tsakiyar jama'a fa qala hudhaifa sai Hudhaifa ya ce mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace tsinanne ne a bisa harshen manzo Allah yawa aw la'ana Allah ko kuma Hudhaifa yace Allah ya la'anci ala lisani Muhammadin a bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasaqa al-halqa wanda yazo ya zanna tsakiyar jama'a قال الترمذي امام الترمذي ce hadithun hasan sahih hadisi ne mai kyawu kuma hadisi ne ingantacce muna gani ko to amma wannan hadisin albani ya ce da'ifi ba hadisi abin da yake nuna mana ba a zama tsakiyar jama'a idan kuri aka yi an kewaye wurin da kowa in ya zo sai dai zanna a kewaya shi kuma da ya zo sai ya zanna tsakiya ya ba ta tsari manzala ya tsine mai albarka sallallahu alaihi wasallam ma'ana baya daga cikin abin da yake da kyawu yana daga cikin ladabin wurin zama in ba irin haka ake ba kowa ya zo ya zanna in kewayewa aka yi aka yi da'ira muna ganewa ko to bai halitta ba mutum ya zo shi ya zanna tsakiya sai dai zanna can bayan mutane amma ba a zanna wa tsakiya domin duk wanda ya zanna tsakiya to zai samu tsino annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye hadisi na 830 مالا يتي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن كربوا حديث دقاء أبو سعيد الخدري الله يقارى مصير دا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتوى خير المجالس ما في الهير ولا لنزما أو ساؤها ودن نسك في فالي أسامون زمامي فالي سبدا يشكوها shi ne mafi alherin wurin zama da inda za ku zanna to ku samu wuri mai faɗi mai yalwa ba wurin da yake matsacce ba ku kunta dama kanku kowa ya damu a ku samu wuri mai walwala duk wanda ya zo ya samu wuri kuma akwai iska akwai komi to wannan shi ne mafi alherin wurin zama rawahu abu dawuda da isnadin sahih domin kanku je ku zanna wurin zaman da wani zai zo ya rasa ina za ya zanna ba ko ba wuri aka ce a matsa to matsa ma mutane ne zai matsa ga wani nan shiga can ma wani zuwa duk zan ga mutane duk mace suna ta zufa to an yi sauri ya zama to mai faɗi ne duk wanda ya zo ba ba sai an ce a matsa ba saboda akwai yalwa wurin rawawa abu dawud da isnadin sahih abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce ala sharfil bukhari abu sa sharadin imamul bukhari حديث النبي تقول ثلاثين دقيقة ما رأيت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربوشني لك أبو هريرة ألا شكارا مسير ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يأتي من جلس دون ديزنا في مجلس أتكم ولن زمع فكثر فيه لغطه sai ainihin kurakuren shi suka yawa ce ya ta surutai ta ɗumumuwa waɗanda ba su kamata a ce ya yi su ba faƙala ƙabla an ya kuma min majalisihi sai ya faɗa kafin ya tashi daga wurin zaman nashi zalika wannan wurin zaman ita subhanaka Allahumma wa bihamdika tsarkinka ya tabbata ya Allah sa'annan kuma muna yabo gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilai ina neman gafararka daga dumumuwa da surutan da nayi kuma ina tuba zuwa gare ka ba wanda zai yi wannan illa ghufira lahu ba ji sai Allah ya mishi gafara ma kana fi majlisi zalika abin da ya kasance a cikin wannan wurin zaman nashi rawahu tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa kare yace hadithun hasanun sahih. Ta hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce. Abin da yake nuna mana kenan idan ka zanna wurin zama shi wannan hadisi yana nuna in ka zanna wurin zama ba za ka yi wannan addu'a ba sai in ka yi tumumuwan da ba su dace. In ka yi mugayen tumumuwa. Ka ka ci mutuncin mutane. Ka zanna wani ya ce ka gaita mutumin banza ne. ka yi gulma ka yi annabi manci duk ka bata abubuwa ka yi ta surutai ka yi ɗanmuman da ba su dace ba muna gane ku ka yi zage-zage kamar da zagi ya ke hita daga cikin bakunan to duk wanda ya zanna wurin zama ya irin waɗannan abubuwa to ya ce su ba na kallahu mabi hamdika shaɗu an la'ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ba na cikin shafin roƙon gafara da tuba zuwa ga Allah da abin da kai gace Allah ya bi maka hadisi na 832 malayin cewa ana bi barza an karbo shi ne daga abi barza radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa bi akhirati a ƙarshen rayuwar shi idza arada an yaquma min min al-majlis idan yayi nufin tashi daga wurin zaman shi sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah yana faɗin wannan zikirin fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzan Allah innaka la taqulu qawlan lalle kai kana faɗin wani magana wanda ma kunta taqulu fi ma maba da can baka faɗin ta amma yanzu kana faɗi qala sai ce zalika kaffaratun lima yakunu fil majlis wannan addu'a kaffara ce ga abin da yake kasancewa a cikin wurin zama rawahu abu dawud ma'ana na koyar da ku saboda in kun zanna wuraren zaman ku to ga abin da za ku faɗi duk zai zaman to kafara daga abin da kuka faɗa rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa rawahu al-hakim imam al-hakim ma ya rawaito shi abu abdullah wanda yake ce ma abu abdullah mai rasuwa shekara ta 405 al-mustadrak a cikin littafin shi al-mustadrak min riwayati aisha radiyallahu anha daga riwayan aisha Allah ya kara mata yarda وقال يتي صحيح الإسناد yace wannan hadisi isnadin shi ingantacce ne kenan waɗannan addoyin guda biyu duka addoyi ne waɗanda ake so wato mutum in ya zanna wurin zama za a tashi wannan addu'a dorin da ka zanna ka yi hira ka sha shayi in za ka tashi daga wurin ka ta harkokin gaban ka ko ka koma gida to sai ka faɗi wannan addu'a Allah ya samu dace amin hadisi na 833 mala yace wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an karbo shi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda kala yace qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace kadan ne kwarai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya qumu min majlisin ya tashi daga wurin zama hatta yad'u biha ula'i da'awat har sai kaga yana yin addu'a da waɗannan addu'o'i ɗin waɗannan kalmomi ɗin Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ma'ana kaɗan ne manzala zai zannawa in za ya tashi daga wurin zaman shi a ce bai wannan addu'a ba abdullahi da umar yace yana da wahala inda annabi alaihi salatu wassalam ya zanna to in za ya tashi sai yayi wannan addu'a yayi wancan kuma yayi wannan Allahumma qasim lana min khashyatika ma'anar da shine Allah ka raba mu daga tsoronka ma'ana Allah ka ba mu rabon tsoronka ma'ana ka sanya mana tsoronka cikin abubuwan da za ka raba ka ba mu Allah ka ba mu tsoronka za mu tsoronka ma ta hulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika abinda za ka sha makan cewa da shi tsakaninmu da tsakanin saba maka ma'ana ka ba mu tsoronka wanda zai zama towa shamaki gare mu to ba mu tsala zuba cikin wannan zuba kawai cikin shi tun da akwai sauran zuba ce gani muna gani ku? tsoron allan da zai zama shamaki tsakaninmu da saba maka kuma haka ba dama tsoron allah shine wanda ya hana kan yawwa shine wanda ya hana ka saban allah shi ake ce ma tsoron allah ba kana tsoro ba kuma kana saba ma allah ba tsoron ba ne ke kana tsoron zuciyar mutum kuma kana kana bata mashi rai kana cuta mashi ai ba ka tsoron shi kenan ba da gaske bane inda gaske ne da abin da yace kakka yi saboda kana tsoron zuciyar shi to ba za ka aikata wannan to tsoron Allah na kwarai shine abin da yake tsoron Allah na gaskiya shine wanda yana ka saba ma Allah ya zamanto shamaki ya zamanto katanga da kai da saban Allah kuna gane ko to Allah ka ba mu irin wannan tsoron wa min ta'atika kuma daga cikin biyayya gare ka Allah ka ba mu ma tuballighuna bihi jannatak abinda da shi ne zaka kai mu aljannaka mana ka ba mu ladabi da biyayya gare ka wanda zai isar da mu gidan aljanna shine ma'anar wannan wa min al-yaqini kuma daga cikin yaqinin da zaka raba ka ba mu Allah ka ba mu ma tuhawwinu bihi abinda da shi ne zaka saukaka alaina akan mu masaibat duniya musibin duniya mana ka ba mu yaqinin da zai saukaka mana daukan walalin duniya domin kana da yaqini kana da tabbas game da cewa komi daga wurin Allah yake shikenan da abin da ya zo kawai kasan daga wurin Allah yake kasan kuma babu makawa sai ya same ka ba shi kenan ba ka hutar da ranka yaƙini kenan kana da tabbas cewa babu abin da yake faruwa a duniya sai da izinin Allah ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da ke faruwa a cikin duniya gare ka ko ga wani ga gari ko ga garuruwa ko a kasashe face da izinin Allah ne shikenan in kana da wannan sanin na tabbas to musibin ɗayan sun faru kawai shi ke sai ka ji su da sauki rubutaccen abu ne daga Allah ba yadda za a yi shi kenan sai ka huta amma baka kawo irin wannan yaƙinin ba cikin rayuwarka to sai kai ta wahala kai ta zama cikin bakin ciki to ka ba mu irin yaƙini wanda zai sauƙaƙa mana musibin duniya Allahumma mattina bi asma'ina Allah ka ba mu jin daɗi da kunnuwanmu ka sa mu ji daɗi da kunnuwa muna ganewa ku zamanto muna ji muna da lafiya ga kunnuwanmu kuma muna sauraren abin da ya kamata mu saurara da kunnuwanmu wa absari na kuma Allah ka ba mu jin daɗi da da idanunmu ka ba mu abin da za mu zanki gani muna jin daɗi da idanunmu kuma ka kare mu daga kallon abin da ka hana mu kallo da idanunmu wannan shine jin daɗi ka ba mu lafiyar idanun kuma ka ba mu lafiyar abinda za mu gani da su mu ji daɗi wa kuwatina kuma Allah subhanahu wataala ka ji yadda mu daɗi da ƙarhin mu ƙarhin da ka ba mu ji daɗi da shi a baka ƙarfi ka mori ƙarfinka a wurin mi a wurin bauta ma Allah subhanahu wataala ma baka ƙarfi shi kenan daga karar da shi wurin tsalle-tsalle da gushe-gushe har sai karfinka ya gari ko kuma wurin neman duniya ba hana ka to neman duniya in ya dauke maka hankali shi kare ne hankalinka ya kare to baka amfanin karfinka ba ke ka yi ni kana ta kwafata kan neman duniya in dare ya kai ta kwana sai sai ba san ka da daddare ba baka san hallanka da daddare ba baka ganawa da Allah sai ka gaji asuba ma da kyalla ka tashi kuma da kawar ka shi kenan kawar wahalar duniya kuma sai wani daren har sai karfinka ya kare baka more shi ba Allah ya hana irin wannan Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun yawwa kasuwanci ko kuma saye da saidawa baya shagaltar da su daga zikirin Allah subhanahu wataala ko tsaye da sallah da ba da zakka duk ba ya dauke ba ya kafu na yawan ta taƙallabu kada nan kanan hake marayuwa in ka nemi duniya ka nemi lahira in ka yi aikin ƙarfi to kuma ka huta ma ranka in dare ya yi ka tashi ka bauta ma Allah za ka ga mutum gaba ɗaya ya karar da rayu ƙarfin shi gaba ɗaya bai iya arwalla ba bai iya sarki ba bai iya sallah ba ba abin da ya iya amma wannan neman duniya ya iya shi duk wasu kaya masu nauyi in suka gagara shi ake kira zo ya dauke su nan da ya yi yadda za a dauke su kuma bai iya tsarki ba wace da rayuwa ce wannan bai iya sallah ba saboda bai ta yi koya ba kuma ba wani abu ne mai wahala ba kuma wallahi inda baka koyi sallar nan ba inda baka koyi sarkin da abin da baka koya ba Allah ya tambayi ka ya ake ya zaka ce in kawa da ka mutu aka turo wa mala'iku suka tambayi ka yaya ake yi ya za ka ce ma Allah ka gani baka masa yadda yake ba saboda baka koya ba kakka yarda Allah tambaye ka ya ake gudanar da rayuwa ka ba da labari amma ya ake ibada ka ce baka iya shi wa Allah bai yi ka don gudanar da rayuwa ka ya yi ka ne don ka iya ibada kuma ka yi aiki da iya ibadar da kai in ka koma Allah ya baka aljanna kawai don haka Allah ya yi ka to karfinka ka more shi muna ganewa ko ka ji daɗin ƙarfinka ka mori ƙarfinka wurin neman duniya kuma ka mori ƙarfinka wurin neman lahira ka haɗa biyun suna gamuwa ko ba haka ba kuma za ga mutum yayi ne yana aiki in dare kuma ya ta yawon shegantaka ashe ana iya hadawa shi kana ya hada mota yawo ka ne neman duniya halaliya ne in dai wanda Allah ya halatta maka ne to in dare yayi kuma ina kai ina sa kaya sabi ka shiga gari me ya kamata kai tun da dare yayi sai ka je makaranta koya ma koda su guda kake ta makaranta koya ma addini to ka kamo karfin da Allah subhanahu wataala ya baka ma ahyaita da matakar da Allah ka rayar da mu to waɗannan abubuwa ka ba mu jin dadin su waj'alhu alwarith minna Allah subhanahu wataala ka sanya shi mai gado ne da gare mu ka sanya shi wanda za a gado ne da gari mana wanda yan bayan mu su ma za su yi yawwa za su gada gare mu wajahal za'urana Allah ta'ala ka sanya ɗaukar fansan mu ramu za mu yi ne alaman balamana akan wanda ya cuce mu duk wanda ya zalunce mu ya cuce mu Allah ta'ala ka sa mu rama ka sa ramu ba za mu yi akan wanda bai mamu ba wanda ya mamu za mu rama gare shi wa yansurna Allah ka taimake mu alaman adana akan wanda ya nuna mana kiyayya wanda baya son mu baya kaunan mu Allah ta'ala ka ba mu cin nasara akan shi wala taj'al musibatana fi dinina Allah kada ka sanya musiban mu a cikin addinin mu mana kada ka jarrabe mu cikin mi cikin addinin mu mun jarraba cikin addini matsala ce wala taj'al ad-dunya Allah ta'ala kuma kada ka sanya duniya akbar hammina ita ce mafi girman niyyar kokarinmu da himmanmu kaji wala tajali duniya akbar hammina Allah kada ka sanya duniya ta zamanto ita ce mafi girman burin me ya kamata lahira ta zamanto ita ce mafi girman burin kamata ya daina musulmi yake an tambaye mai gurin kai ce aljanna kawai ba tambaye ka baka ce ni dai babban guri na in samu gida mai kyau da mota waɗannan barin su za ka yi nan ka yi gurin samun abin da in ka samu ba zai kare ba shi ne gidan aljanna amma duniya ka samu gida goma ka samu gida ɗari ka samu gida dubu za ka sai ka bar su ka samu motoci ka samu kamfanin duka duk waɗannan abubuwa ne nan aka gansu nan za a bari to kai ya zamanto girman gurin ka shine duniya kawai in kai haka nan baka da bambanci da dabba kamata ya hankalin ka ya taimake ka akan wato gina lahirarka duk abin da za ka yi domin lahira kake gurin ka shine lahira ka samu gidan aljanna to yau kuma kaga yawancinmu duk gurin mu haka yake duniya ce sai wahala muke ce kuma za ki samuwa kuma dama ita mata ta samuwa ba duniya duk wanda ya same ta ma to ya fi kowa santa wanda ake ganin ya samu to kuma ya fi kowa santa amma ita duniya kullum shigo-shigo ta ce ma ba ta ne kullum ko ba haka ba ita kullum haka take in ka samu sai ka ce dama ka zani kana kana zuro kawai gana cewa tare shi kuwa ba zuri in aiki kake nema da ka samu sai ga kuma albashin ma ba isa sai ku zan na ku zanki yan gidaje yake cewa komi cikin ma'aikata kuna zagin direktar kadewa ga ya sau sabon mota shi duk wahala muke kawai shi ke ce mamu da yake kuma kai da lallaba da lallashi aka doke ka aka kawo ka aiki sakawa da rena abinda kake samu ita duniya haka take can ma an aka kai ka wurin babban aka ce an baka matsayin ji za kai dama na ma'aikata ka zane saboda mi nan ma'aikatar 500 ake ba a can kuma miliyan da yake ba da can haka kai ka kuma sai ka ji kana cewa aya ko ma direktar ɗin da miliyan uku yake ɗauka shi kenan haka za ka yi ta yi Allah ya kiyaye wala mablagha ilmina Allah ta'ala kada ka sanya duniya ita ce karshen ilimin muna kawai abinda muka sani duniya ba mu san komai ba sai duniya ya lamuna zahiran min alhayati dunya sun san zahirin rayuwar duniya amma lahira ba san ta ba su addinin su ba to Allah kada ka sa duniya ta zaman to ita ce wato karshen ilimin ba mu san komai ba sai ita musulmi amma bai san komai ba sai duniya ko ba haka ba zai baka labarin yau duniya yadda ta tashi duniya ce ta turai yau da sa zai baka labarin wasan da aka yi ga wanda ya ci ga wanda aka ci amma jiya an yi wa'azi an yi karatu unguwarsu bai san me aka ce ba saboda Allah me yasa saboda na harkar malamai ce ba harkar shi ba ce can kuma harkar kafirai ce me ya daga da kafirai shigun shiguna malami da rabon giya me ya daga da harkar kafirai kai musulmi ne malaman na harkar ka suka yi harkar musulunci ce suka yi amma ba ka da labari kwakka me aka yi me aka ce waye karatun faɗuwanka me aka karanta faɗuwanka amma ka tashi da sahi ka buɗe wurin zamanka da labarin ne kwallon da aka yi to kaga ilimin ka ya zama tobi duniya ce kadai ka sani ma addinin ka baka san shi Allah ya kiyaye wala tusallit alaina Allah kada ka shugabantar akan mu man la yarhamuna wanda baya tausayin mu mana Allah kada ka nada mu shugaban da zai tausaya mu ka ba mu shugaban da zai tausaya mu wanda zai ji kanmu wanda da abin da zai yi ne saboda karuwanmu saboda cigabanmu ka ba mu irin wannan shugaban Allah ka rawa mu da shugaban da zai zalunce mu zai tausaya bai tausayawa gare mu da abin da za yana yi ne dan kanshi da shi da mataimakan shi da ma'aikatan shi amma talakawa ba ruwan shi manzala yana irin wannan addu'a yana koyar da mu cewa mu zaki wannan addu'a رواه الترمذي امام الترمذي ya rawaito shi وقال yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau akwai sauran lokaci yawa wani mai yida وعن ابي هريره رضي الله عنه حديث نا 834 an karbo shi ne daga abu hurairah ta kare yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min qawmi yaqumuna min majlisin babu wasu mutane da za su tashi daga wurin da suka zanna la yadhkuruna Allah ta'ala fi ba su ambatan Allah cikin wannan wurin illa qamu sai sun tashi an mithli jifati himar daga ainihi abin da ya kama da gawan jaki wa kana lahum hasra kuma sai wannan wurin zaman ya zamanto bakin ciki gare su a matsayin su na musulmi sun zanna ba su ambata Allah ba sai zage zage sai bace bace sai mugun dini rawahu abu dawuda da isnadin sahih abu dawuda ya rawaito shi da isnadin ingantacce hadisi na 835 mala yace wa alwalin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga abu hurairah daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace ma jalasa qaumun majlis ma wasu mutane da za su sannawa wurin zama lam yadhkurullah ta'ala bi ba su ambaci sunan Allah cikin shi ba wa lam yusallu ala nabiyyin bi ba su yi salati ga annabin sa cikin shi ba illa kana alaihim tira sai ya kasance bakin ciki da hallaka gare su in sha addaban Allah ya ga dama ya azumtar da su wa in sha ghafara lahum in Allah ya ga dama kuma ya musu gafara shi ka gaba alheri bane ka zanna wurin zama baka ambaci suna Allah ba a ciki wannan duk wani ne ko duk wani da kake inda kai musulmi ne da ya kamata wurin zaman ka da ma ka ji ba ka ce subhanallah da ka ji ba ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sallim da ka dan ji ba ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim da ka ji ba ka ce la ilaha illa Allah kai ta ambatan Allah a wurin zaman ka matsayin ka na musulmi ko Allahu akbar ko subhanallahi wa bihamdi kullun zama kowa da kowa ne ba sai su wani ba ko duk duk musulmi in ba yi wannan cikin rayuwar shi to ya yi asara domin shi yasa Allah ta'ala ce ya yi wa ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku wadanda suka ba da gaskiya ga Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa to kake nan da inda kake ka ambaci Allah kuma Allah ya ce wa zakirin Allah kaseeran wa zakirati masu ambatan Allah da yawa maza da mata saboda ka ambata Allah din nan fa'ida ke gare shi kana fadan Allah Allah zai fade ka Allah ya ce wazkuruni azkurku wazkuruni ku tuna ni kuma zan tuna ku ku fade ni zan fade ku washkuruni wala takfur kaga don ka in ka ce subhanallah to Allah zai cewa ga bawa na can na cewa subhanallah in ka ce la ilaha illallah Allah zai cewa malaiku ga bawa na can wani sai Allah ya faɗi sunan shi sai ga bawa na can wani yana cewa la ilaha illallah akwai abin da ya kai dariya ce Allah na cewa ga katan kana yi Allah na gwada ma mala'iku yana cewa ba ku kare ke bauta mani ba ga bawa na can wane shi ma yana bauta ta rawahu tirmidhi Imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wa anhu hadisi na 836 har yau dai an karbo shi ne daga Abu Huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallama manzala ya ce man qada maqadan duk wanda ya zanna wurin zama lam yadhkurillahi ta'ala fi bai faɗi suna Allah cikin shi ba kayanat alaihi ya kasance akan shi min Allah daga Allah tira wato bakin ciki da asara ومن اضطجع مضجعا duk wanda ya kwanta wurin kwantawa la yadhkuru Allah ta'ala fi baya ambatan Allah cikin shi kanat alaihi min Allah tira sai ya kasance bakin ciki akan shi daga Allah subhanahu wataala Allah ya raba mu da bakin ciki Allah ya raba mu da halaka Allah ya raba mu da cigaba Allah ya raba mu da cin nasara a cikin rayuwa rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce وقد سبق قريبا fasala ce mun karanta shi ko ya gabata nan kusa ba tare da dadewa sharahnatta a attira tafi kuma mun yi bayani abin da ake ce tira a cikin shi Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira da ka ba mu da muna mai albarka
yara da ke zuwa sakanda kenan su wannan ba su ba sai ka ga a shawo yaro ba shi ba kasi shi shi
eh wannan baya wannan daban yake yaro idan ya zamanto ba mai cikakken hankali bane yana iya sai ya shiga sahun kuma ya yi ta yi shi in an san baya da cikakken hankali ba mumayyizi bane bai bambanta tsakanin abin nan wurin wasa da masallaci dida ne wurin shi to ana yin shayi shi shi wannan domin babba ya tsaya wurin shi amma an san da yaro mai hankali ne yana yin tsayawa yana tsaya cikin sallah har sai an kare to bai kamata a dauke shi ba a kawo babba ba wa maki a liman karatun shi rikice gyara ba ne saboda yana da natsuwa kuma Allah ya sa yana da harda kuma Allah ya sa liman kasa kasa yake karanta su manya da ba sai ya gyara wa kada ko haka amma dai an san wasa yake to ya ya halitta dauke shi a kawo babba Allah ya samu dace Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka shayi mana wayanmu ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allahumma aghithna wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma aghithna wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma aghithna wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma asqina al-ghaytha ghaythan mubaraka Allahumma asqina al-ghaytha ghaythan mubaraka ya rabb al-alamin اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا وجعل واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين